ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالمال ولك الحمد بالأهل ولك الحمد بالمعافاة بسطت رزقنا وكبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا لك الحمد على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين وإله الآخرين إله يعلم أسرارنا ويعلم نياتنا إلهي ما دعوتك فاستجب لي وهب لي ما أشاء كما تشاء أنا العبد الضعيف يقل جهدي إذا ازدهم الدعاة الأقوياء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه وخيرته من بين الورى أجمعين اللهم حينا على سنته وأمتنا على ملته وحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه واسقنا من حوضه المبارك بيده الشريفة شربة هنية روية مريئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين ba haka yan uwa madarta wannan waje mai albarka ina isar da gaisuwa ta addinin musulunci zuwa gare ku ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau muna 24 ga watan sha'aban wata na takwas a jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 muna ma Allah ta'ala godiya mai kowa mai komi wanda da rahamar shi da kaddarawan shi da ganin damar shi da yardan shi da izinin shi da sauƙaƙewan shi ya ba mu ikon haɗuwa a cikin wannan makaranta mai albarka inda aka saba wato shirya muhadarori a kowane lokaci ko kuma kowace shekara muna fatan Allah ta'ala ya ƙara ma wannan makaranta albarka kamar yadda muka ji bayani yanzu daga provisor na wannan wato makaranta to muna fatan Allah ta'ala ya taimaki jagororin wannan makaranta ya kama masu ya dafa masu ya tallaba masu Allah ta'ala ya tarfa magarinsu nono ya masu gyaɗar dogo sama ya ƙasa ya'ya ubangiji Allah muke roƙo da sunayen shi mai tsarki dukkanin jagorori na gari a cikin garinmu na maraɗi Allah ta'ala ka ƙara dafa masu ka ƙara kama musu ka ƙara kare su game da tangal-tangal da tangarɗa muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki dukkanin jagororinmu na wato ƙasar Nijar baki ɗaya Allah Ubangiji ya kasance tare da su cikin dukkanin ababen da suke shiryawa na alheri cikin dukkanin fafataka da fama da faɗika tashi daga dauniya da galgajiga da suke yi a wajen ganin cewa sun janyo alkhairori ga al'umman Nijar Allah ta'ala ya dafa musu ya kama musu ya tallaba musu ya haskaka musu ya ba su tsaro da kariya gaba da baya dama da hagun sama da ƙasa ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki ka ƙara bungulo ka ƙara kwararo ka ƙara bazo ka ƙara sako ka ƙara takako ka ƙara shatato ruwan albarka a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar. Ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki duk wanda ya tada guguwar shedanci ko ta iskanci ko ta sakarci ko ta wawanci ko ta makirci ya Allah maɗaukaki ka sa wannan guguwa ta koma a kan shi Allah ka sa ƙurar iskancin shi ta liƙe mai ga fuska duk wanda yake neman sai ya kawo matsala a cikin ƙasarmu ta Nijar ko sai ya tada zama na tsaye ko sai ya wato bulguce wata katanga daga cikin katangar da aka kafa a cikin ƙasarmu ta Nijar ya Allah kai ne mai kowa mai komi ba mu da madawa ce kai ubangiji Allah ka sako wani kunkun musiha ya taushe shi Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki Allah ka sako wata mahaukaciyar saniya ta bala'i ta tunne shi ya Allah muna roƙonka duk mutumin da yake son ya kama mu tangarda a cikin rayuwarmu a ƙasarmu ta Nijar ko a cikin addininmu ko a cikin mutuncinmu ko a cikin dukiyarmu ko a cikin zamantakewarmu ya Allah duk mai son ya kawo tangarɗa Allah ka kai mai tangarɗa kakka ba shi sa'a ya Allah duk abin da ya dafa ka sa ya dahi banza ka sa duk shirye-shiryen shi ya ƙare kanshi Allah kai muke da duk wanda yake da Allah kuma yana da kowa kuma yana da komi saboda haka Allah ka kama mu mun gani ka ci gaba da kama mu da rahamarka ba dan karhin mu ba kuma karka kama mu da kurakuran da wawayen cikin mu suke aikatawa ya Allah ka tausaya mu ka sauƙaƙa mu ka rangwamta mu wannan guguwa da tattaso tattun karo ta watan azumi Allah ta'ala ka sa ta iso lahiya yan uwa musulmi muna fuskantar babban bako daga cikin mahi girma mahi kima mahi daraja na baki gwalgwadon girman bako a zuciyanka gwalgwadon yadda kake shiri da tanadi domin tarban shi yau in aka ce wani mai girma yana nan zai sauka kuma kai ne mai masaukin shi za a ga kana zuwa ga wuya ga hamata za a ga kana zuwa duka lunguna na jikinka za a ga kana ta kai kawo za a ga ka kasa samun sukuni ka kasa samun shakar kana ta ɗawainiya dukiyarka tana taɓuwa kai da gangar jikinka kana tashi tsaye kana haikar duk wanda suke kusa da kai sun kama wajen mi wajen a yi hidima aka ce na lahiya na ga kana ta kai kawo ka ce ai baka san ai babban bako ke gare ni yau na zai zo kenan mai girma ne to in watan ramadana yana da girma a zuciyanka a matsayinka na musulmi kasancewa azumi rukuni ne daga cikin rukunan musulunci idan dai da gaske ne musuluncinka kuma ramadana yana da girma a cikin zuciyanka yana da kima to ya kamata a ga tanadin da kake domin shi a ga shirye-shiryen da kake shirye-shiryen da kake da tanadin shi yake nuna da gaske ne wallahi kana girmama shi da gaske ne wallahi ka ɗauke shi wata mai girma ba bai ga baki ba ka zo ka ce kun san ramadan girma gare shi wallahi yana da girma maza ka je kai kwance kai kwana a ba haka nan bane ba idan mutum wato ya tabbatar da girman watan azumi to ya kamata a ga girman shiri da girman tanadin da yake wallahi watan azumi yana da girma kuma ba tambayan mu bace ake balle mu ba da amsa a haka nan ne abin yake ko mun yarda ko ba mu yarda ba ko mun gane ko ka Allah sa mu gane watan azumi wata ne mai girma a wajen mai girma Allah don haka Allah ya zabe shi a cikin sauran watanni ya zabe shi ya sanya shi shine watan da za a dora gudanar da ibada kuma Allah yake kwararawa da alkhairori da rahamomi da albarkoki a cikin wannan watan irin wanda ba ka samun su cikin wani wata wanda ba shi ba to abinda muke fata irin abinda bahaushe ya ce ubangiji Allah ya kai da mu ga harawa ya Allah ka kai mu watan azumi kuma ka sa muna cikin ƙoshin lahiya su ɓulƙaƙal ya Allah ka sa muna cikin waɗanda za su kaiwa ga azumi kuma ka sa mu kwashe garaɓasar da take cikin shi ya Allah ka sa muna cikin wanda za su samu rabon kaiwa ga azumi kuma ka sa muna cikin wanda za su dace su yi shi a sa'a ba za su yi asara ba yan uwa duk da kuna ganin yan kwanakai kaɗan suka yi saura wallahi sai an dage da addu'a nan Allah yana iya kashe wani cikin mu ko kuna gardama ne wanda yake gardama ya daga hannun shi wataƙila ma mala'ikan mutuwa yana nan kusan ka yana hararar ka don haka duk yadda muke ganin cewa azumin nan ya zo gabu da mu wallahi Allah yana iya ganin dama ya sa ba da ni ba ne za a yi shi Allah ma da ya kiyaye ko kuma ba da kai ba don haka yana yiwa kasa haka wani ustazi ya ce ya ce yanzu na fata na yiwa ba da mu za a yi ramadana ba ya ce to Allah ma da ya kiyaye saboda tafsirin ramadana to Allah ma da ya kiyaye don haka kaiwa ramadana dace ne wallahi sai in Allah ya datar da kai ya saka cikin zababbu kuma in kaga Allah ya karɓi ran wani bai kai ramadana ba jiya ma mun je janazar wani bawan Allah wanda Allah ya karɓi ran shi to mu da muke hawan abubuwan hawa muna bisa moto muna bisa mota muna tsallaka kwalta duk kiyayewarka in Allah ya ga dama kashe ka sai ya turo wani dan giya ko wani sakare ta bayanka kai baka ma ba ma ta gaban ka ba balle ka gani wallahi kana nan kana tahiya rabi kana gano kai kana tahiya cikin natsuwa ya shi na ruwan da natsuwa in Allah ya tashi kashe ka shi yake hada ma guguwar wadda za ta tahiya da kai saboda haka mai hankali wallahi ya yarda a kowace kyamtawa Allah yana iya kama shi balle a ce yanzu sauran kwana nawa shidda ne ko biyar ko akwai ragowan kwanan kaga abun sai wanda Allah ya sa yana ciki to in Allah ya sa muna ciki muka kai Ramadan gaskiya kamata ya kowa ya mashi rukon wa na kama tun da kana ta fatan Allah kai ka Allah ya kai sai ya kawo ka kuma sai a sami ka cikin wanda suka yi ɗin kamar kunkukwance hasana ka yake na Allah da ya kai mu Ramadan kai Allah da ya nuna min da Ramadan ya zo tun yinin harko za ka tarda shi kwance cikin masallaci jim yana ta nishi kai ka roƙe shi kuma yanzu ya zo ka gudu ka irin roƙon ruwan kenan 'yan afirka ku wani ya zo afirka yana mamaki an hita ana ta roƙon allah allah kawo ruwa allah kawo ruwa ya ce amma ƙarshe sai ga mutane sun dawo da gudu da limamman da malaman fatatatata ya ce wai sai ya ce kai mina ne ya faru sai aka ce ruwa ne ya taho sai ce yau ba ku kuka je roƙo shi ba shi abin sai ba shi mamaki wai ku je ku ta roƙon allah kawo ruwa kuma ruwan ya taho ku tafko da gudu kuna gudun shi to wani musulmi shi ya ɗauki ramadan yanda kasan kura ko wani zaki da ma irin wannan lokacin ya zo ya fara tsoratar da 'yan uwa tau-tau saura fa kwana kaza mun shiga uku mun saura fa kwana kaza azumi ya taho haka kai a wajen ka kenan ramadan ba watan alheri bane ba watan rahama bane watan tashin hankali ne domin kai kawai abin da kake imajinan yunwa kishirwa zuba ruwa ga kai shiga cikin tano da shiga cikin waye kawai kai abin da kake tunawa kenan wannan wahalai da ake sha wannan ita ka ɗauka ramadan ina ai wanda ba ya da rabo ko kuma wanda yake da karamcin shi shi ne wanda ana gwada mai wata shi kuma yana kallon ɗan yatsa ka sa ka wanda kana gwada mai wata amma ɗan yatsa ina yake kana ga haitan yana kallon ɗan yatsan ka yana bangane shi ba to wani ana nuna mai ramadan da alkhairan da ke cikin ramadan amma shi abin da yake kallo me yake kallo yunwar da ake yi ni da ita wahalar da ake sha cikin azumi wani bawan Allah aka tambaye shi wai cikin watan azumi wani abu ne wanda ya birge ka ya katar da kai yace kiran sallan mangariba yace shi babban abin da ke birge shi a Ramadan kawai kiran sallan mangariba wai kiran sallan ma na magariba saboda shi ake shan ruwa cikin shi ko ake cin tu ba kakka zama cikin waɗanda kai kawai kiran sallan mangariba ke birge ka cikin watan Ramadan don haka idan Allah ta'ala ya samu na cikin wanda suka samu isa zuwa ga watan azumi musama zukatanmu yana cikin tarban da ake ni mai gabatarwa ya ce zan yi magana ne bisa kan hukumce-hukumcen azumi ni kauna ɗauka zan yi magana ne bisa kan tarban watan azumi to kaga kai tsaye ke na maudu'i na jirkice mai na ɗauka zan yi magana bisa kan yanda ake tarban watan azumi yanzu sai na ji a zan yi magana ne bisa kan hukunce-hukuncen azumi to na ɗan gai wasu hukunce-hukuncen insha Allah amma barin ɗan gai kaɗan daga cikin wanda da shi ne na so in gabatar kenan yana da kyau idan bara an yi tarawihi da kai amma ka yi hwashi biyu to ka ɗauki niyya in Allah ya nuna ma ramadani yanzu ba za ka yi fashi ko guda ba da bara an yi ramadani da kai sai ka yi fashi sau uku a ƙiyamar laili to yanzu ka yi niyya in sha Allah in dai Allah ya nuna ma ba za ka yi fashi ko guda ba a shekarar da ta gabata da ramadani ya zo ba ka yi fashi ko guda ba a ƙiyamar laili kawai dai ka ɗan yi zaune ne wata raka aka yi ta ba da aka duka ka tashi to yanzu ka ɗauki niyya babu zancen zama za ka yi kenan da wannan ne mutum yake sanya ma kanshi wato kyaukyawan niyya kamar da hamma gehe ka sa himma gaba idan ka yi haka sai Allah ya baka lada hatta abin da baka aikata ba wallahi in Allah ya karbi ranka kamin Ramadan in dai ka riga ka cika zuciyanka da kyawawan manuhohi wallahi kana iya samun gafara saboda wannan niyya kana iya samun ladar ayyukan da baka yi ba saboda ka riga ka cika zuciyanka da burin cewa insha Allah zaka kyautata zaka yi alkhairai waɗanda baka yi ba kama abin da yake daidai ga musulmin da Allah ya kawo shi cikin watan azumi shi ne ka ishi-ishi ka yi konsantire ka aikata aikin ibada wanda ko da an kira ka daga lahira an ce ma wallahi tallahi wanga shi ne ramadanin ka na ƙarshe daga shi ba ka da wani ramadan to ba ka iya ƙara wani abu akan abin da kai wannan shi ne wanda ya ci moriya azumi ka yi aikin da ko da an kira ka daga lahira an ce ma wallahi ita ce damar ka ta ƙarshe shi ne ramadanin ka na ƙarshe idan ya wuce ba za a ƙara yin wani ramadana da kai makana kabari don Allah wanda yake da wannan garatin ya kake ganin zai azumi to irin haka ake son musulmi in Allah ya nuna ma azumi to kai niyya da ƙoƙari na ibada abubuwan da kai sake ka tuno cewa wancan ramadana ban yi kaza ba ban yi kaza ba to yanzu so kake kayi abin da insha Allah ko da dai shine na ƙarshe to iya kokarin da zaka iya yi kenan to iya in kai haka nan baka cikin raggaye kuma kana cikin wanda suka ciri ba azumi dan uwa mahi girman abin da ya kamata musulmi ya nema cikin watan azumi mahi girma mahi kima abubuwan masu girma suna da yawa amma daga cikin mahi girma wanda ake nema cikin watan ramadan shine ka samu gafara Allah ya yi gafarta maka zunubanka me yasa nace shine mahi girma domin nan shigowa ta najin malam yana karanto hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace duk mutumin da ramadani ya zo ya kuta ba a mai gafara ba to Allah ya wulakanta shi ya turmuza hancin shi ga ƙasa bari in dan ƙara haska mama wagga addu'a kamar in ta gaba wagga addu'a waye ta wani ya ɗauka annabi ne ba manzon Allah bane yayi ta wane ne wannan addu'ai mala'ika jibrilu wace amin da aka yi addu'ai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wata rana ne manzan Allah ya zo ya hau mimbarin shi ranar juma'a mimbarin manzan Allah matattakala guda uku gare shi ko da ya hau matattakala ta farko sai aka ji ya ce amin ya hau ta biyu aka ji ya ce amin ya hau ta uku aka ji ya ce amin to su sahabbai ba su saba jin haka ba amma suna da ladabi sai suka kyale sai da aka yi hudu ba aka kama manzo Allah sallallahu ya zo ya zauna sai suka zaburo suka ce ya ma'aikin Allah mun ji ka faɗi wasu kalmomi wanda baka saba faɗin su ba in zaka hau minbari ran juma'a ka zo takawa kana cewa amin amin wani abu ne ya faru da kake cewa amin amin har sau uku sai manzo Allah ya faɗa masu yace mala'ika jibril ne ya zo ya same ni da zan hau mimbarin nan na taka matattakala ɗaya sai ya ce ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya ƙasƙantar ya turmuza hancin duk mutumin da ya rayu da uwarshi da ubanshi suna da rai amma bai iya yin aikin da zai samu gafara allah ba ta sanadiyarsu bai iya yin ƙoƙari ba wajen kyautata masu da yi masu aikin alheri wanda zai samu kusancin Allah da gafara wannan mutumin Allah ya kaskantar da shi Allah turmuza hancin shi ƙasa ce amin sai manzan Allah ya ce amin sai ya hau na gaba sai mala'ika jibilin ya ce na biyu duk mutumin da ya ji an ambaci sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba ya da lokacin ya yi mai addu'a ya mai salati ya ce sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ji an ambaci sunan manzan Allah a ko'ina bai mai salati ba to Allah ya turmuza hancin shi Allah ya kaskantar da shi ka ce amin sai manzan Allah ya ce amin to kamin in dan wuce na ina so in dan saboda nan ɗalibai ne da kuma malamai in dan ƙara haska muna bisa kan salati ga manzan Allah sallallahu ba wai ga baki bane ba a wani lokaci kana rubutu ko da faransai ko da ingilishi ko da hausa ko da larabci amma in ka ambaci sunan manzan Allah sai ka gaba ka da lokacin yi mai salati sai dai ka sa S-A-W-B aka yi ne dubil ban annabin ne ba ka da lokacin rubuta sallallahu alaihi wasallam a kan shi in aka ce eglis za ka rubuta shi da kyau eglis in aka ce ekol za ka rubuta shi da kyau ekol in aka ce tabulo za ka rubuta shi da kyau tablo in aka ce shaitan za ka rubuta shi shaifan da kyau duk abin da ya zo sai ka rubuta amma salatin annabi kai baka da lokacin rubuta kai wani irin musulmi baka da lokacin rubuta sai dai ka sa s-a-w wai nuni kake yi babu lokaci kai ba canji ma lokaci duk sauran ba su canji ma lokaci ba sai salatin shi shi kaɗai zai canji ma lokaci to wannan kuskure ne girman manzan Allah ya yi gaban a ce ba mu da lokacin tsayawa mu rubuta salatin shi da kyau akwai su ma ɗalibai na larabci sai haka an turfarantar bayanar kausai ne ko bayanar kausai ne sun rubuta swadun wai salati kenan kawai nuni ne ko kuma ne rubuta salam kai ne salam ai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wani malami yake cewa إياك من الرمز بحرف الصاد إذا مررت بذكر الهادي فالرمز يا بني من سوء الأدب مع الذي توقيره حتما وجب yace ka shaidanka da nuni da harafin sadun yana gayin matsayin manzon Allah da haƙƙin shi akan mu sai yace yana cikin haƙƙin shi akan mu dora yi mai salati amma ka shaidanka da ka ce kawai kai harafin sadun zaka yi nuni da shi yace lokacin da ka zo wucewa akan sunan shi da haka wannan dai wato dan fadakarwa ne mai muhimmanci na uku mala'ika jibril ya ce duk mutumin da watan azumi ya zo ya same shi kalam hau watan nan ya kama har ya wake ya ƙare amma bai aikata ayyuka ba wanda Allah ya gafarta mai bai samu gafara Allah ba to Allah ya kaskantar da shi Allah turmuza hancin shi ga ƙasa sai manzo Allah ya ce amin to wanga na ƙarshen ai shine wurin mugu a ce watan azumi ya shigo tun daga farin har zuwa ƙarshe kai da kanka ba kashi a zuciyanka cewa ka yi ayyukan alheri wanda ya kamata ka samu rahama da gafara to akwai matsala in kana son ka gano wagga addu'ai ya kamata ta hana ka kwana ya kamata ta hana ka sukuni ya kamata ka tada hankalinka bai kamata ba ka kwantar da hankali bayan jin wannan ka kalli girman wanda ya addu'ai mala'ika jibrilu ne a can sama al'aminu ake ce mashi Allah ma da yana waɗin cewa ya mutu'in samma amin ashe kana nan alaramma to ƙaragayin siffofin shi allamahu shadidul kuwa allamahu shadidul quwa dumirratin fastawa dumirratin fastawa in ana so a gano mala'ika jibil ƙara karanta wata aya a suratul baqara Allah ta'ala yace kul man kana aduwwan li jibril قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين shine ar-ruhu cikin ayoyin alqur'ani nazala bihi ar-ruhul amin نزل به الروح الأمين tanazzalul mala'ikatu تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر yawma yaqumu ar-ruhu يوم يقوم الروح والملائكة صفا na'am لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا yahudawa suka zo suka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne masoyinka wane ne majibancinka wanda yake zo maka da sako daga wajen Allah sai ya ce mala'ika jibilin ne sai suka ce daga nan ne muka samu matsala da kai inda wani mala'ika ne wanda ba shi ba da mun bi ka amma shi mala'ika jibril maƙiyin yahudawa ne me yasa mai yahuda kuke ƙiya da mala'ika jibril suka ce saboda shi bai sabkowa da rahama kullum da azaba yake saukowa kuma duk in za a kashe mutane shi ake turawa duk in za a girgiza ƙasa shi ake aikowa in za a ɗauke ƙasa a mata juyin waina shi ke wannan aiki suka ce su kawai haushi yake ba su ba su ƙaunar shi sai Allah ya sabkar da wannan aya yace kul ka ce masu man kana aduwwan li jibril fali ya mutu ghaiban haka malamai suka kaddara duk wanda ya kasance makiyin mala'ika jibril to ya mutu da bakin ciki shi mala'ika jibril wani irin komando ne a wajen Allah wanda babu kamar shi fa innahu nazzalahu ala qalbika shine ya sabkar da wannan alqur'ani duk in kaza an ce ruhu cikin qur'ani da yawa daga cikin ayoyi shi ake ni saboda shi cikin mala'iku ma in aka ambace su to ambato ake mai na daban Allah ya ce ranar da mala'ika jibrili zai miƙe tare da mala'iku sau-sau a lailatar ƙadar Allah ya ce ta nazzalul mala'ikatu mala'iku ki suke sassaukawa
الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل mala'iku أمر suna sabakowa sai Allah ya ce wa ruhu da mala'ika jibrilu mala'ika jibril shine al'amin a sama in ka ji an ce aminu sama'i mala'ika jibril to shi kuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine al'amin a nan ƙasa ko to ka kalli addu'a al'amin ne ya addu'a al'amin ya ce amin aminin sama ya addu'a aminin ƙasa ya ce amin sannan garin da aka yi addu'a cikin shi Allah ya rantsuwa da shi ya ce wa hadal balad وهذا البلد shi kan shi الأمين garin da aka yi wannan addu'a cikin shi albalabul amini ne amintaccen gari ne amintaccen Allah na sama ya zo ya yi addu'a a cikin amintaccen gari amintaccen Allah na ƙasa ya ce amin wace rana aka yi wannan addu'a yarar juma'a ita kuma juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce khairu yawmin tal'at fihi shamsu yawmul juma'a mahi alherin yini wanda rana take bullawa a cikin shi shine yinin juma'a fihi khuliqa adam wa fihi udkhila aljanna wa fihi ukhrija minha wa fihi taqumu as-sa'a wa fihi sa'atu la yuwafiquha 'abdun mu'minun yas'alu Allah ta'ala shay'an illa a'tahu iyyahu a ranar juma'a Allah ya halici annabi Adam ranar juma'a Allah ya shigar da shi aljanna ranar juma'a aka busa mai rai aka shigar da shi aljanna ranar juma'a aka huddo shi daga aljanna ranar juma'a alkiyama za ta tashi ranar juma'a ke da kwai wani yini wanda ba yayyiwa mutum ya dace da shi yana roƙon Allah sai Allah ya karbi addu'ar shi ma'ana juma'a yini ne mai girma a wajen Allah a bisa wannan mimbari aka yi addu'a ba membarin 'yan kungiya ba na maraɗi ba bisa membarin wato club de jean ba wannan a a bisa membarin annabi muhammad sallallahu alaihi wannan membarin shi kan shi ba ɗaya da sauran membaruri ba ma baina membari ma baina baiti wa membari rabatun min riyadil janna manzo Allah ya ce abin da yake tsakanin membari na da gidana akwai wani dausayi daga cikin dausayoyin aljanna manzo Allah ya ce rantsuwa akan mimbari na ba ɗaya take da rantsuwa ba akan sauran wajaji don haka wannan addu'a duk wasu sharuɗa duk wasu rukunai na a karɓa na ta tabbata addu'a sun ta cika su shirgegiyar addu'a ce makekiyar addu'a ce tikekiyar addu'a ce addu'a ce mai girma mai mahimmanci wallahi duk mutumin da watan ramadani ya zo ya fita ba a mai gafara ba ya tabbata ɗan asara ya tabbata hallakake ya tabbata taɓaɓɓe tawa ya za kai ka gano ka samu gafara cikin ramadan yanda za kai ka gano ka samu gafara shine ka tuno ka taɓa cewa allah gafarta ma cikin ramadan ko baka taɓa ba in dai ka taɓa to insha allah ka samu gafara saboda shi Allah ya ɗauki alkawali duk wanda ya roƙe shi gafara zai gafarta mai wa inni la gafaru وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا na'am وعمل صالحا ثم اهتدى nabbi ibadi نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم qul ya ibadi alladhina asrafu قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله na'am إن الله يغفر الذنوب جميعا na'am إنه هو الغفور الرحيم afala yatubuna أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه na'am والله هو الغفور الرحيم faman taba min ba'di zulmi فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن wato Allah ta'ala ya faɗi a cikin ayoyin nan da Allah ramma ya karanto ya nuna shi mai cikar gafara nabbi ibadi yace ka ba bayina labari anni lalle ni anal ghafurur rahim ni ne mai gafara mai jin kai Allah ta'ala yace wa inni la ghafaru lalle ni mai yawan gafara ne liman taba ga duk wanda ya tuba ko sau dubu zaka aikata laifi in dai baka gajiya da tuba to Allah baya gajiya da gafarta maka in ka ga Allah bai gafarta maka ba dama shi yasa aka ce marar rabo shine wanda aka toshe mashi kofar tuba amma in dai za ka yi ta tuba to shi Allah ba wa kamar mu halitta bane mahalici ne shi mu ne in kai mai laifi da ka zo ka roki gafara wallahi wani an samu kuskure wallahi da Allah ai hakuri aka hakuri shi kan nan ba komi ka ƙara ka dawo wallahi wannan abin nan da ya ƙara mai to ai haƙuri in ka ƙara to ina ga da haƙurin mutum sai ka ƙure shi ya sa bahaushe in kace mai ya haƙuri sai ce ma sai ma'aiki shi na shi dandan ne yake ƙarewa shi na shi dandan ne yake zuwa ƙarshe ko to shi yanzu in mutum to shi Allah ta'ala in dai ka roƙe shi gafara man taba taba Allahu alaihi duk mutumin da ya tuba Allah kenan kaga da aka ce taɓaɓɓe shine wanda azumi ya shigo ya fita ba a mai gafara ba ma'ana bai nemi gafara ba go amma in dai ya nema to shi Allah zai yi gafarta yana yahi ba muna fatan Allah ya sa mu cikin wanda za su roƙi gafara tun yanzu ma muna roƙon gafarar Allah Allah ya gafarta mu ya yahi mu dan uwa wannan addu'ai da manzon Allah sallallahu alaihi yayi ya kamata cikin abubuwan da zamu ba muhimmanci roƙon gafara zunuban mu cikin watan azumi idan Allah ta'ala ya nuna mu to bar in dawo bisa kan maudu'in na gayin hukumce hukumcen da suka shafi azumi tun daga farko in muka zo i- aka- wato azumi yana kamawa ne tare da kamawar watan musulunci ko watan musulunci na ramadan wanda shine wata na tara idan ya kama to shikenan azumi ya kama yaya ake a tabbatar da azumi ya shigo tukwana a musulunci hanya biyu ce biyu akwai babu ta uku hanya biyu kacal da ita ake tabbatar da azumi ya kama ko bai kama ba hanya ta farko shine radda watan sha'ban wanga watan wanda muke ciki shine sha'ban ko Eh, da hausa ana ce mai doki da gudu to doki da gudu wannan wanda yake ciki yau 20 da nawa da hudu ko to rat talata in Allah ya samu na cikin masu rai ran nan yake kaiwa 20 da nawa 29 to hanya ta farko shine radda watan musulunci yake 29 ai diban wata idan rana ta faɗi duk inda musulmi yake diban watan nan fa shi ma ibada ne ka ɗauka kawai shirme ne ko bata lokaci kasa akwai wanda suke rafatar da mutane shi bai tashi ya duba ba kuma in wani yana duba ya ta mai da dariya wai wani mene ne kake wata ne kake nema kai wani sai kai mai da abin abin izgili saboda mi saboda shi addinin nashi baya da wata daraja gare shi mai kokari ma maida shi yake sa kare kowawa dan gobe kai kara sai ya mai dariya ya mai izgili a wannan diban watan shi ma ibada ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da duk girman shi da matsayin shi shi da kanshi yake tashi yana duban wata tare da sahabban shi don haka radda dama watan musulunci wato ko dai ya tsaya 29 ko kuma ya tsaya nawa 30 to in aka dube wata ra 29 sai ba a samu wanda ya ce ya ga wata ba duka cikin al'umma a wato musulmi a nan cikin garin maradi ni ban gani ba kai baka gani ba wani dan uwana bai gani ba duka cikin kasar Nijar ba mu samu labarin wanda ya ce ya ga wata ba to shikenan babu wata hanya ce ta biyu yanzu har yanzu Ramadana bai zo ba amma wace ce hanya ta biyu hanya ta biyu shine a ida cika lissahin watan Sha'aban ya kai talata yau in talata ta zo muka zuwa mu ga wata ba ba wani abin tattaunawa bane ko wani abin discussion a kawai ba a ga wata ba shikenan kowa ya je ya kwancin shi ya kwana idan Allah ya samu kawaye gari Laraba yana da litiran talallan nan go to in ya kai 30 ko a ga wata ko ka a ga wata za a tashi da azumi da alhamis wannan ita ce hanya bi kacal wadda musulunci ya zo da ta tabbatar da wata amma shi wani yanzu yana da wata hanya ban da wani zaka samu wasu musulmi wani ma sai ta gardama akan ganin wata har musulmi su yi azumi uku shi ban da shi yana nan yana ta shakku yana ta kwankwanto wai shi sai ya gani to kamata inda kana da ilimi ba jahili bane ka in ma za ka yi gardama da musulmi to ta wuce ta kwana ɗaya amma a ce har a yi azumi uku kai kana nan kana ta ɗarkar ruwa kana nan kana ta tsammani kawai irin jahili hanyoyin nan guda biyu su ne kacal to idan sha'abani ya kai talatin sai ba a ga wata ba sai a ce ba a gani ba a bari ha a gani yau shi wannan musulunci ka aza yana kaiwa littaranta yan da ka ji ana littaranta yan ai ta september ne da october da december da kwakwambur ko su ne ke kaiwa haka ne wannan burburkin su ne amma shi watan musulunci ina san wani littaranta littaranta yan babu ita a musulunci saboda haka talatin ne daidai da wata ya kai talatin an gama ko an gane shi ko ba a gane shi ba ya mutu a gobe kawai azumi za a tashi shi don haka dangance da abin da sannan wato malamai suna tattauna bisa kan hukuncin diban wata shin me hukuncin duban wata da wasu na'urori da ake haska wata na'ura tun da kasashe da dama masu ƙarfi su na'urori suke amfani da su to abin da ke tabbace kuma fatawa ta manyan malamai yanzu wane ne babban mai fatawa a saudiya shak saliful fauzan go to shi ma yana cikin wanda suka yi wannan fatawai cewa a ganin wata a musulunci allah ya sanya shi a bisa ababe waɗanda yake ƙarara ba buƙatar shan wahala ko shan azaba in kace sai ka haska gmail ko na'ura ko ka duba mi to shi wani yana da ita in kai kana da da idan nan dai da Allah ya halitta mu su ne ake son ka nemi wata da su in ka duba da kwayar idan ka baka ga wata ba shikenan babu bukatar sai ka ta haske haske da mace macen ido kai dole sai ka gano shi wannan wallahi takallufi ne shi kuma addinin musulunci babu takallufi cikin shi kan shi ma watan nan koda akwai shi ya hoto amma sai gizagizai suka kare shi to a musulunce mu in ba mu gane shi ba aka ce mu cika lissafin sha'abani ya kai talatin ko ba haka hadisin annabi yake me ma'anar fa in humma alaiku idan aka lullube maku shi ma'ana ga watan ya fito amma Allah ya ga dama ya kawo hazo ko ya kawo gizagizai ko ya kawo wani duhu ko ya kawo ta kura wadda ta lullube shi yasa ba mu gane shi ba ma'ana aka ce ko da gashi ya fito amma an lullube shi ba mu gani ba to mu cika lissafin watan sha'aban ya kai kwana 30 shikenan sai mu tashi da azumi duk wasu hanyoyi sababbi ko kuma wani ya ce a ai dole ma sai mutum an yi zirhi karatu mai zirhi na bangaren boko nan ne za a iya gane lissahin abin wato takalifi ne yana bukatar sai an yi kaza an yi kaza to wannan duka shi musulunci duk abin da ya tsara to yana tsara shi ne don ya daidai da ɗan birni da ɗan ƙauye ya daidai da wayayye ya daidai da bigidashi ya daidai da kowa in cikin sahara kake lokutan sallah da musulunci ya tsara sun dace da kai baka da buƙatar sai kana da mantar baka da buƙatar sai kana da na'ura sannan ka gano lokacin sallah yayi kawai Allah ta'ala ya tsara ya ce da alfijir ya keto a yi sallah asuba da rana ta karkata daga tsakiya a yi sallah a zahar da inuwar mutum ta zo daidai da tsawon shi a yi sallah la'asar da rana ta haɗi a yi sallah magariba da shafaƙi ya ɓace a yi sallah isha'i to a nan me kake buƙatar dole sai ka amfani da na'ura sannan ka gano to haka nan dukkanin sauran ibadoji kaf in dai musulunci ne za ga Allah ya tsara mu addinin mu akan wasu ababe waɗanda suke ƙarara kila ba mu da bukatar sai mun yi kama kama da wato dauke dauke ko da ma komi zai lalace na'urori to wallahi tsarin musulunci yana saboda haka dai neman wata da wasu na'urori da hange-hange da wasu wannan duba shi bai wannan hanyoyin guda biyu su ne tabbatattu suke rubuce cikin littafan fikihu suke rubuce cikin littafan hadisi su ne malamai suka tabbatar da hanyoyi wanda ake iya tabbatar da shigowar watan ramadan da su ‘yan uwa musulmi musulunci ya rangwanta mun idan musulmi ya ɗauko azumi sai ya yi mantuwa ya ci ko ya sha ya ci bulus kasan wani shi yake wai abincin yana da yawa ya ci kwano ho guda na canyi to in ma tukunya guda ka canyi ta abinci in dai mantuwa kai kawai ka ci banza ba ka shi wani na addu'a Allah sa shi ne ɗaya mantuwa in ma in dai mantuwa ka yi kaci wato in Allah ta'ala ta shi rangon ma azumin kawai sai ya kaddara ma mantuwa sai ka canya kwano guda ka sha ruwa ka yi dam ka yi gyashi sai ka tuno kai shi azumi ne nake to kawai sai ka yi kwanci ni babu wata matsala kuma wallahi ko da ga dan uwanka nan yana faduwa yana suma saboda yunwa kai kuma Allah ya maka wannan falalai to tana yiwa kama hishi lada babu ruwan Allah niyya yake kallo in dai niyyar ka ta hishi wato tsarkin zuciyanka ya fi shi ba wai wahala ba duka ibadojin da Allah ya tsara mun ba wai shan wuya bane ake so a tsarkin zuciyarmu ne ake so shi yasa in zaka karanta Qur'ani tun daga Baqara hannasi ko kuma tun daga Fatiha hannasi zaka ga babu inda Allah ya ce ku yi ta aiki da yawa mu a musulunci ba haka bane amma akwai ayoyin da Allah ya ce ku kyautata aiki Allah ce huwa alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala bi ci aka tabu amala inna ja'alna ma al ardi zinatan laha linabluwakum ayyuhum ahsanu amala bi ci aka tabu amala ba fa kana arshuhu ala al ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala a cikin suratu hud ita ma to ga sar duk inda zaka karanta ga Allah yana cewa aiki ingantacce ba kantite ba kalite ake so a musulunci to shi yasa wato in muka tashi muka tsarkake niyyarmu wannan duka yana cikin bonus da Allah yake ba wasu bayan shi ko da tano guda ka shanye na ruwa kakka da in dai mantuwa ne sannan haka wanda hako ya zo mashi in muka zo bangaren jini bari in yi magana bangaren jina ne an janye alaran ma akwai alama ana mani kiliyantan ko to bangaren jina ne idan jini ya fito maka na haɓu kawai zuwa za ka yi ka wanke hancinka bai da matsala bai taɓa azumi wannan idan jini kan buƙaci ka ba da jini wani ɗan uwanka ya shiga cikin larura an ce kuma wallahi jinin nan sai dubulbe ko ba dubulbe an ce jinin sai dubulbe kuma kai ke da dubulbe na kai ke da yadda nashi yake ban san adadin jinin ba na dai ji an ce akwai o akwai to ina tsammanin dukkan haruffa akwai shi to kawai sai aka ce jinin dubulbe ake son a bada kuma kai ke da dubulbe aka ce kai ake son ka bada dubulbe yanzu aka buga aka raya wallahi gare ka za a ɗibi jinin nan kuma gashi tsakiyar yini ne kana azumi ka bada jinin nan ko ba za ka bada ba malamai suka ce ka je ka bada jinin a ɗiba amma ana gama ɗiba jinin ka ka samu banana da anta mai ɗan zahi-zahi da wani shi rayayye sai ka sha sai ka rama azumin daga baya kai ya halatta gare ka ka aji azumi saboda ka taimaki ran ɗan uwanka idan bukata ta kama amma inda aka kwashi wannan jinin to shi kan nan ba kai ba ci gaba da azumi da rana gudun in ka ci gaba da azumi kama a zo a kwashe ka abu na gaba ɓangaren jini watakila larura tana iya kamawa a cikin watan azumi Allah kiyaye sai wani ya akasida sai kaushini ya zuba da yawa daga cikin jikin shi to in ya zuba ya kai inda mutum ya fara ganin juwa to kakka ya gardama mala kai haƙuri in an baka kudu sha kakka ya gardama dan wani akwai kare hali ana ba shi kunu yana gashi ne yana zuba sha kuninka saboda musulunci sauki gare shi daga baya ko da cikin sanyi ne sai ka rama wannan azumin guda amma idan jinin da ya zuba bai galabaitar da kai kuma ba zai iya haifar ma da matsala ba a kasidan ne aka yi jini ya bulala bakin gulgado kuma ka miƙe zan ba kajin wata damuwa kuma likitoci sun nuna in dai ba ka da damuwa ka ci gaba da azuminka to kawai ci gaba za kai da azuminka jibar jinin nan bai bata azuminka abu na gaba har yanzu dai jini nake magana akan shi shi ne in aka maka ƙaho shaushawa hijama aka kwalba jininka ko don nan malamai suna da maganganu a kan shi amma abinda malikiya ta faɗi cewa idan an ja jini kuma ana jin tsoron ya rauna naka to kawai ka aji azumi ba ma ayin kahon suka ce kwata-kwata sai in an sha ruwa ko kuma wato lokacin da ba lokacin azumi ba saboda ana gudun ya iya raunatar da ka to bangaren jini idan kana azumi idan kana azumi sai aka buƙaci sai an maɗi ba jini amma irin wannan tasirin da ake ma mutum a ɗan muncili ɗan yatsan shi da allura a ɗibi jini kaɗan kaga wannan ai ɗan kaɗan ne wannan baya komi dan likita ya soki yatsan kai kawai ka shahi ka ci gaba da azuminka bai ɓata azumi kuma bai tasiri cikin azumi idan kana azumi to mu dawo bangaren jinin mu tsallako bangaren mata idan kina azumi kin ɗauko azumi saura minti uku rana ta fada a sha ruwa sai jini ya zo maki na regin to karki tsoki ka san wata baiwa Allah da ta ga haka sai ta fara kawai sai ta kayyaya a'a ba wani damuwa wallahi tallahi ba wata damuwa Allah ya halice ki da wannan jinin kuma shi ya tsara ibadan nan kuma shi ya san da zuwan jinin shi ma ya tsara komi saboda haka injinin nan ya zo maki karki ladama karki rigirete karki yaji kamar kamar kin sha wahalar banza insha Allah Allah zai baki sakamako akan kokarin da kika yi amma fa sai kin rama wannan azumi zaki rama shi daga baya yo ko da wani dan adam ya sanya ka aiki yanzu ka kaddara waccan kalaskin a ce itace ne cike da ita sai wani ya zo ya yi jinga da kai ya ce kwashi min wannan itacen zan baka jikka ashirin sai kai ta kwasa kai ta kwasa kai ta kwasa sai da aka zo gab bai wuce ɗan kan icce ba guda uku haka sai rashin lafiya ta kara ka kasa idawa sai ya zo ya ce a ni ho ban sallama ka sai ka ida tsakaninka da Allah ce ma haka dan adam dan uwanka ya sa ka aiki duka ka ɗebe itacen nan wannan kai biyu ko uku ya saura amma sai ka haɗa rashin lahiya ya biya ka ko ba zai biya ka ba in mai tausayi ne ai ce sai ma ya ƙara maka saboda ya ga har rashin lahiya ta kada ka to wanga ɗan uwanka ɗan adam to shi kuma Allah arhamur rahimi ne ya hi duk wani mai tausayi tausayi ya hi duk wani mai jin kai jin kai ya hi duk wani mai sauki sauki ya fi duk wani mai karamci karamci saboda haka karki damu injinin nan ya zo in dai jini ya zo mace ko ana sauran kyabtawa ne a sha ruwa sai ta rama wannan azumi to in kuma jini ya ɗauke a lokacin sahur ko da aka tashi kina regil ko da aka tashi sahur sai kika duba kika tabbatar da jininki ya ɗauke to za ki yi sahur ko da ba yi wanka ba ya halatta ki yi sahur ki ci abinci da kyau idan ma kina cikin raggaye masu wasa da sallah sai da sa haka ce gace ki wanka wannan ba matsala bane amma don Allah kake hakan ki wankan ki da wuri dan ki sallah asuba cikin lokaci kenan ma'ana ana dai cikin hukunce hukuncen azumi ya halatta mutum yayi sahur baya da tsarki ko da na janaba ne mutum yana da janaba saurayi ne tuzuru ya tashi yayi mafarki bai ya bata jikin shi kuma gashi lokacin sahur ne to ya halatta kai sahur ɗinka lafiya lau ka gama ko da an fara sallah ne sai kai maza ka watsa ruwa ka yi wankan ka na jarwa sannan ka je sannan haka ma mai aure shi ma ko da da gangan ne ta kallo janabai ya yi sahur kuma ya sahur ko daga baya kuma ya bukace na tsaye wanka to duka babu matsala ya alatta ka yi sahur kuma ka yi sahur kuma daga baya ka yi wanka kenan wannan babu matsala cikin shi sannan haka daga cikin abin da to su abin da ya shahi jini gaskiya wannan mata suna buƙatar wallahi sai sun tashi tsaye sun yi karanta a wannan bangaren hoton jini yana da dameji yana da dabalbalwa yana da rikita-rikita yana da rodi-rodi yana zoma mata da matsala ce hukuncin wannan jinin tare da azumi mace tana buƙatar ta karanta tana buƙatar karatu sosai saboda dai haka a takaice idan yana cikin muhimman hukunce-hukuncen azumi shine yin sahur kaga cin abincin sahur ka san wani bai son ya ci abinci da asuba wani kawai bai da bukatar abincin ne to in baka yi sahur ba wanda ya sahur ya yi kanada ya kamata ka harrace wanga karata wanda ya sahur ya yi ka shi saboda sahur kin manzon Allah ya ce tasaharu fa inna fi sahuri baraka ku yi sahur lalle cikin cin abincin sahur akwai albarka bari in gai daga cikin albarkar sahur na farko akwai cika ciki albarka ce ko ba albarka ba ce a ce kawaye gari tun harkon azumi ba ka da matsala kana jin karhe-karhe da azumin nan wannan albarka ce ko ba albarka ba ce na biyu cikin sahur cikin albarkar sahur tana yiwa in ka tashi kana cin abinci ka taimaka ma wani almajiri ko wani wanda baya da ya samu albarka ko bai samu ba ya samu na uku idan ka tashi kai sahur daga cikin albarkar sahur yana ƙara maka nishaɗi da ƙarfi wajen ibada na hudu cin abincin sahur yana sanya ka fara'a da nishadi ka je ka binciki masana wallahi in mutum yana jin yunwa ran shi bacewa yake shi yasa mata a gidan aure ƙwararru ba su barin mazajensu da yunwa wata mace ma ita babban abin da take tanadi kamun mai gida ya dawo shine gyara abincin shi da kyau yana zuwa ba ma ta bari a fara tattaunawa sai ta kai shi yaron gaɗi sanwa ya sha ruwa saboda tana da basira tana da kai ita kuma wata saboda ballagaza ce ba ta da fahimta mijinta yana shigowa gida da tunkari to ai ka san dama ba ai kaza ba ba ai kaza ba kuma ba kaza kuma ba kaza kujera ta karewa na ya samu matsala wannan ya kaza ta tattaro mai matsalar da sai ka ji gaba ɗaya ba to na ji mana ba ki bari ko hutawa in yi wallahi tallahi yunwa ta dogo shi take da bacin in mutum ya fito daga gidan shi yana tsananin jin yunwa kowa ma haushi yake ba shi kuma kai sai ka ga ɗan magana kaɗan ran shi ya ɓaci to da gaske ne yunwa tana da alaƙa da motso hushi da ɓacin rai to kaga shi kuma sahur wanda ya sahur ya tashi cikin ɓacin rai ta kaga ina dalili tun da sahe daga ɗauka azumi a ka tashi tun da sassahe da bacin rai kamar dai kai hada da Allah to kamata yi dan ka samu albarkar sahur in ma kana cikin wanda ba su da sha'awar abinci to dan Allah ko dan dabino ne ka samu ko guda uku ka tamna ka sha ruwa da niyyar sahur sai ka samu albarka da kuma ladin sahur karka ce kwata-kwata kai ba za ka yawanci irin matasan nan masu cika dare su ne ke irin wannan aiki dama ba wai iya sahur kin bane a tashin ne ke matsala to ya kamata ka cikin ramadana ko da kana cika dare to ka girmama watan ramadana ka dora kamta da wajen ka tashi kai sahur kin nan yana da muhimmanci kuma cikin wato dokokin sahur an so mutum ya jinkirta shi me ya jinkirta shi kar kai sahur tun da wuri wani sai ya yi sahur sauran awa biyu alfajir ya bullo ko a kira sallah amma ya sahur ya jima yana ta kyauce kyauce wani ma har ya kai ya kwana to kaga ba daidai bane sai ka sa tsakanin sahur ɗinka da lokacin sallah lokaci ne takaitacce kenan ana son ka jinkirta shi yana cikin abin da manzo Allah sallallahu ya faɗi yace mutane ba su gushewa suna cikin alheri matukar suna gaggauta sahur suna suna jinkirta sahur suna gaggauta bude baki shi kuma bude baki gaggauta shi ake me gaggautawa shine kawai da kaga dubu ka sha ruwa gaggautawa shine da zarar rana ta faɗi to shikenan ko ladan ya kira sallah ko bai kira ba amma idan kai baka iya tantance faduwar rana da kanka to kai hakuri har ladan ya kira wanda ka tabbatar da cewa garanti ne da ya kira ta faɗi amma in kai da kanka kana iya tantance rana ta faɗi to da ta faɗi kawai ka sha ruwa manzo Allah sallam yana son bayan da suke gaggauta buɗe bayan ba kokari bane irin wannan maganganun na gargajiya na taba jin wata tsohuwa tana faɗi ai mu in ba dan yanzu da zamani ya lalace ba da in ana azumi ai sai ka ga ba a sahur ba a daina cin abincin sahur sai an fara ganin kiyashi ga ƙasa kuma in an zo buɗe baki wai sai an daina ganin kiyashi wallahi da kunne na taba jin wata tsohuwa in tana da rai Allah ta'ala ya ƙara ma rayuwarta albarka in kuma ta rasu Allah mata gafara abu da rashin sani ne kuma ƙoƙari ne ta shi amma abin da take cewa wai yanzu mutane sun lalace a da a zamanin da in aka zo wajen sahur za a yi ta cin abinci sai an fara ganin kiyashi ake daina cin abinci ga ƙasa in kuma aka zo buɗe baki ba a cin abinci sai an daina ganin kiyashi ga ƙasa to wannan ma'aunin na gargajiya ne shi ma'auni na addini na musulunci shine wato mutum yana da damar ya yi tayin sahur har sai alfijir ya bullo yana da damar da rana ta faɗi ya buɗe baki akwai waɗanda su a aƙidan su kun san har yahudawa suna azumi to manzon Allah ya karantar da mu cewa a azumin yahudawa su ba su buɗe baki sai dare ya shigo taurari sun fara shiga cikin juna kenan karka koyi da yahuda kai koyi da annabin rahama sallallahu alaihi wasallam dan uwa muna da buƙatar sanin hukumce-hukumce da yawa kuma na ganda mai gabatarwa ya zo yana ta kallo na ana ne akwai tamboyi da yawa ko to ya kamata mu yi bincike musamman ma wasu 'yan ɗige-ɗige da muke da buƙatar su cikin azumi wai mai azumi ya iya shafa kwalli ya kamata mu bincika wai mai azumi in larura ta same ta ciwon kunne ya iya ɗiga wani abu cikin kunnen shi ya kamata mu bincika wai mai azumi idan wani abu ya sa dole sai ya ɗisa wani abu a hanci ya iya dasawa ya kamata mu bincika wai mace in ta rasa gano ya ni za ta tantance miyar ta ta yi galmi ko bata yi ba ta dan iya lasawa ko bai halatta ba ya kamata ta bincika wannan ya kamata mace ta bincike shi saboda ya shahi mata ko to akwai abubuwa da yawa na rayuwa wanda suke tare da mu kuma hukumce hukumce ne suke da alaka da azumi bari in gai hukunci guda na ƙarshe sai in tsaya haka nan shi kuma ya shahi mata saboda yana da mahimmanci mata da yawa suna yi shi yanzu akwai wasu magunguna da ke da kwai na zamani wanda in mace ta sha sai su tsaida mata da ya girkinta kuma ta akwai wasu ƙwayoyin wanda in ta hambaɗa sai su janyo regilka to yanzu mace tana son ta yi azumi kar ta aje ya halatta ta sha wannan ƙwayoyin wanda za su tsaye da regilkinta don ta yi azumi tare da musulmi ba tare da ta sha ba ko mata ba su da buƙatar amsa wannan tambayi suna da to don haka malamai sun yi fatawan cewa idan dai likita ƙwararre amintacce ya tabbatar maki da cewa wannan magungunan ba su da wata illa ko wani ciwo ko wata matsala wadda za su iya haifar da ita a nan gaba kusa akwai maganin da in kai amfani da shi to nan gaba zai haifar ma wata matsala to in dai likitoci sun tabbatar da su wannan kwayoyin ba su haifar da wata matsala a nan gaba babu wata cutarwa a gangar jikinki kawai za su tsada regin ne babu wata matsala to ya halatta ki sha babu wata matsala amma idan akwai wata cutarwa da za su maki a gangar jikinki ko kuma su haddasa miki wani ciwo a gaba to ki bar kanki yanda Allah ya halice ki ki rama azumin nan daga baya in kin sha yahi sauki to sai ita kuma wannan kishiyar wannan wanda ita kuma yanzu rabuwa ce ko da ma azumi ya zo ta fara mun shiga uku da manzana ya taho wayo wayo to yanzu sai ta ji an ce ai akwai kwayoyin da ake sha sai a jawo jini sai ta ce yawa sai ta ce ta saushin ya halatta ta sha don ta jawo girkinta ya zo da wuri ta fasa azumi to wannan tana daidai da wanda ya tarki balaguro don ya fasa azumi wannan tana daidai da mutumin da yake neman dole sai rashin lafiya ta kama shi don da ya fasa azumi shi kuma wanda ya yi wannan laihin shi ya yi girma a wajen Allah sama ga laihin wanda ya sha azumi da ganga. ki je ki sha magunguna ki sha dan dai wato su jawo maki ragil ki wata azumi to ke yanzu zunubin ki ya fita daga cikin zunubi tsagwaro za ki zama cikin kinannu in kika yi haka saboda shi Allah baya son in ya halatta in ya in ya yi umarni da ibada kai dubara wajen kauce mata yanzu ka zama buri ta karanta Qur'ani ka gani wasu mutane Allah ya maida su burwai ya maida wasu aladai saboda mi saboda kauce ma tsarin Allah da dubarbaru shi Allah bai san dubara kai da shi za ka ma wayo ko dubara saboda haka bai halatta ba wata mai musulma ta ce za ta sha magani don ta jawo regilkinta to shi kuma wannan akwai lungunan da suke yi can wajen idda in tana son ta cuci miji sai ta sha wannan kwayoyin to shi dai wannan ba kan shi muke magana ba bismillah
na mun ji bayanai bayanai bayanai ila adadin tattare da abin da malam suka ambata ba abin da zamu cewa sai mun gode wa Allah da ya arzuta malam da halarta wannan wani har ya samu damar yi mana wannan bamu wayannan bayanai masu tarin muhimmanci wanda idan mutum ya kiyaye su insha Allah zai yi azumi cikin tabbaci cewa wannan azumi shi ne wanda mazalar sallallahu alaihi wasallam ya koya mana da shi kenan akwai tambaya guda daya kan kasancewa tambayoyin suna da yawa amma za mu yi malam tambaya guda daya ta saboda babu lokaci ga yanayin magriba ya gabato kenan tambaye ita ce kamar hikimar da ake yi bisa kan ganin wata kamar misali sai a gani wata a saudiya ba wata ƙasa ne daban to ya halatta mu ɗauka koko sai mun gani da baki da
na to dangance da haka idan tsakaninmu da ƙasar da suka ga wata akwai saɓanin wato bullawar rana da bullawar wata lokutan sun sha bambam to ba za mu aiki da ganin watansu ba amma idan muna da kusanci da su kuma babu saɓani na bullawar rana da wata tsakaninmu da su saɓanin lokuta ba mu da wani saɓani da su to muna iya aiki da ganin watansu yanzu misali in ka ɗauka tsakaninmu da saudiya akwai tserewa ta lokaci mago awa biyu ce go na awa biyu to haka wasu ƙasashe za ka ji wasu ƙasashe muna da tserewa awa uku wasu to kenan muna da saɓanin bullowar rana da su da wata da haka ba ba za mu aiki da ganin watan saudiya ba kuma haka yanzu in ka ɗauki misali makwabtanmu najeriya muna da sabani na bullowar rana da wata da su ba mu da to muna aiki da ganin watan najeriya amma in nijar ta ga wata saudiya tana daukan azumi ba su dauka mu ma in sun gani ba dole bane mu dauka musulunci bai dora mu haka ba kenan da haka kowace ƙasa tana da damar ta yi aiki da ganin watanta kuma musamman idan ya zamana akwai kwamiti na ganin wata da tsari kenan abinda wato wannan kwamitin ya tabbatar a yi aiki da shi insha Allah